shi ke za a ci gaba irin inda aka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدداوة لبكوتو لمكتفي وأن مقدمة الشيخ العلامة القرآن محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين wannan shine wato karatunmu na uku kenan ko in ce zamanmu na uku a safha ta takwas za mu tashi farkonta inda malin ya ce wa ma'ahaza kulli malam ya ce wa ma'a haza tare da wannan bayanin da ya gabata shi haza ba ta ba da ba'ana sai an san almusharu ilaihi an gani ko wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza ba ana nufin kiyama ta tsayu ba a ana nufin in za ta tsayu sai kai istihdari yadda abin zai faru to wa ma'ahaza kullihi tare da duk wannan bayanin da ni maka tun daga farkon muqaddima har zuwa nan irin darajar da alqur'ani yake dauke da ita irin garaba sa da mutum zai samu da daraja duniya da lahira in ya bi alqur'ani malami ce kuma da irin hatsarin da ke cikin kauce ma alqur'ani malami ce fa inna aktharal muntasibina lil islam yau mafi yawan waɗanda suke dangantuwa ilal islami zuwa ga addinin musulunci al-yau ba yana nufin ranar da yake rubuta wannan takardar ba yana nufin a duniyar yau a zamanin da muke ciki fi akwarin duniya a cikin sassan duniya an gane ko? yan an ce akwa jam'i ne na alƙuƙuru a yi hatar akwai musallafatun lugawiyya ya an ce musallafatun lugawiyya su ne wato almusallafatun lugawiyya su ne kalimomi da suke iya ɗaukar wasu guda uku fatha da kasra da domba mun ji wannan da kyau ko? to akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana muttahidul ma'ana shine wanda ma'anarsa ba ta canzawa mukhtaliful ma'ana wanda ma'anarsa tana canzawa yanzu misali in nace al-arbi'a ni yi ma alhamda fatha yana nufin ranar laraba al-irbi'a ranar laraba al-urbi'a ranar laraba muttahidul ma'adani ibnu malik sai da rubuta baiti dubu cikin wannan ba waccan alfiya ta nahu ba akwai alfiya ta musallasatul lughawiyya akwai kuma almusallasatul lughawiyya mukhtaliful ma'na wanda ba shi ta canza to wannan shi na cikin shi aqtar jam'i ne na alqutru ayi maqafun damma yana nufin nahiya ko sashe ko wani bangare na wani yanki ko wani yanki ya an ka ce alƙiƙru ana nufin wato baƙin ƙarfi shi ne alƙiƙru ƙarfi ya an ka ce alƙaƙru ana nufin ɗigo na ruwa kaga alƙaƙru alƙiƙru alƙutru to wanga aktar nan jam'i ne na alƙutru idan baka bambanta ba tsakanin su aka kawo alqatru da alqitru da alqutru ya zaka bada ma'ana wa asalna lahu ayna alqitr to malin yace waɗanda suke dangantuwa zuwa ga addinin musulunci al-yawma yau fi aqtarid dunya asassa da duniya mu'ridina sun kauda kai an tadabburi fi ayati daga tadabburin ayoyin alqur'ani ba sa tadabburin alqur'ani ma'ana mafi yawancin musulmai ghayra muktarifina busu damu ba shine muktarifina ba daga kathir bane nan iktarafa shine ya damu da abu ghaira muktarifina busu damu ba bi qauli man khalaqahum da fatar wanda ya halicce su da Allah yace afala yatadabbaruna alquran shin ba sa tadabburin alqurani am ala qulubin aqfaluha a a bal ala qulubin aqfaluha akan zukata akwai rufi jam'i na quful sai a ce aqfal quful kwado ko kwado ba san kuke na cewa kwado ko kwado ko kadena ba san dai wanda ake cewa ba anan kwado ko mu muna cewa kwadon nan to ba wancan kwado na ruwa ba an gane ko su ne akfar sha'ir ya ce lisanuka ajina minan nahli maw'idan wa kaffuka bil ma'rufi adyaq min al quful wani mutum ne lokacin da zai ma alƙawli ya ce lisanuka ajina minan nahli maw'idan wato harshen shi lokacin da yake alƙawli ajina kamar shi an mafi daɗi minan nahli daga zuma maw'idan amma lokacin da zai ma alƙawli wa kaffuka yace amma hannun shi wadan mutumin bil ma'rufi game da ma'rufi kyauta adiyaqu shi an mafi kunci min al-quful daga kadena ko kwado ka ku ga ai akwai aiki to aqfar kenan zukata na ana magana dai kan munafikai da kafirai an kace ba su tarbur alqur'ani to ko mu ce munafikai to ina ma gawa ga mai imani in an zargi kafiri bai tarbur alqur'ani ba ko mu ce munafiki to musulmi fa mala yace la yata'addabuna bi adabihi ba sa ladabtuwa da ladubban alkur'ani ba a ladabtuwa da ladubban alkur'ani alkur'ani ya ce a kyautata ma dan uwa a kyautata ma makoci a kyautata ma iyaye ayi kaza ayi kaza amma in ka zo duniyar musulmi sai an sha aiki ko ba haka ba ina ladubban alkur'ani al'adabul islamiyya wala ya takhallaquna bima fihi min makarimil akhlaq ba sa dabi'antuwa shine at-takhalluq ba sa dabi'antuwa bima fihi da abin da ke cikin alqur'ani min makarimil akhlaq ne daga dabi'o'i nagari yatlubuna al-ahkam mutane sun bar alqur'ani suna neman hukumce hukumce fit tashri'ati dhalla daga cikin kundaye kundi-kundi shi ne ta shari'at shari'o'i adalla batattun shari'o'i shari'o'i na bogi na turawa da waɗanda kuma mutane suka tsara suka tsaya suka zana makansu ko da ba mutu ya kawo su ba al-mukhalifatila waɗanda suka saba ma al-qur'ani shi ko dama al'ada ce abubuwa biyu ne mai kyau mara kyau da ka bar mai kyau to za ka ɗauki mara kyau da ka bar bin Allah za ka bi shaidan da yaren shaidan da ka kyautata ma mahaifiyarka in baka ba kyauta mahaifiyarka ba sai ka kyauta mahaifiyar wani in baka ba matarka ba sai ka ba matar wani in baka ba kaninka ba sai ka ba kanin wani in baka wai ragowa don Allah ba ka yi ragowa don banza ka'idar kenan na fata ana fahimta ta wannan su ne ka'idodi shi yasa da ka ga mutum ya bar na Allah kakka yi ƙara makanka fa ma za ba adal haƙi illa dalal kadi ba cikin tafsirin imamu sa'adi tafsirul karimur rahman fi tafsir kalamil mannan wajen wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki sulaiman yace al'ada ce ta Allah duk wanda ya bar abin da Allah ya ce to zai fitinu da wato da tsarin shi din walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka annahum la yalamun ba sun bar littafin Allah ba sun watsar da shi wattaba ummatul shayatin ka bar littafin Allah sai dai ka bi shi dan to wannan shine don haka ko da musulmi suka ce sun aji shari'a ta Allah to shikenan sai su dauki tsarin baturi ko su dauki tsarin kafiri ko ko mutum ya tsara maka ne yadda zai malam yake cewa ghairu muktarifina bi qawli rabbihim su waɗanda suka yi musanya da waɗannan shari'o'in wanda ba na Allah ba bu su damu ba bi qawli rabbihim da fatar ubangijin su wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sune kafirai suratul maida ayata 44 fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun anan dole sai mun tsaya mun yi bayani dan saboda wadansu da wannan ne suke kafirtar da al'ummar musulmi su dauka suna kai hari kalma ta kafirci da fasikanci da zalunci malamai suna hangin waɗannan ayoyin ta fuska guda uku zan yi shi a gurguje don karatun da muka yi a zandar a cikin aƙidar tahawiyya mun yi bayani wannan kafirci nan waɗansu malamai suka ce wa mallam ya hukun bi ba an zala Allah fa'ula ikumul kafirun al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wa mallam ya hukun bi ba an zala Allah fa'ula ikumul zalimun suka ce yahudawa ake nufi don wancan inna anzalna taurata fiha hudan wa nur da mu ake magana an faɗa muna shi ko wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi nan da yahudawa ake can kuma wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika mul fasiqun suka ce kristoci to amma ko da mun dauki wannan al'ibratu bi umumil lafzi da bi khususi sabab dai kenan na biyu wadansu malamai suka ce a'a wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafiruna in kai hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ka kafirta ma'ana kafirta daga cikin addinin musulunci fa'ula'ika humu zalimuna in abin bai kai kafirci ba to ka zan azzalumi in hukuncin ya kai zuwa ga wani fa'ula'ika humu fasiquna baka fita daga cikin musulunci ba amma abin baka zalunci wani ba ya tsaya karan kanka kai karan kanka ba sani ko mun fahimta ba domin zalunci kala biyu wato kada ai ka zalunci wani amma ka ce fasikanci abu ne wanda ya zamanto kai kadai ya shafa kai ne kaga dama ka saba ma aya ka kin wani abu to wannan sai a ce fasiki ne a'a in kai yi hukunci ba da qur'ani ba ka zalunci wani to nan zalimu ne in kuma kafin daga cikin musulunci kafiru ne amma malamai sai suka suka ce ku duba da kyau da kafiruna da fasikuna da zalimuna da munafiquna da mushrikuna waɗanda kalmomin guda biyar dukkansu suna da wato ma'anoni a lugha kuma suna da ma'anoni a shari'a alkafiruna asalin kufuru da larabci shine as-sitru ka rufe abu shi yasa laraba suke kiran dare alkafir shi yasa manomi ma kafiri ne a alkur'ani ka matsali gaitin a ajabal kuffara na batu nan ba wancan ga ku zuru ku kafirtar da manoma a jiya ta kashin ta yaki ana nufin nan saboda li'annahu yasturu alhabbata fil ard sannan kafiri a shari'a akwai kafiri ya fita daga cikin addinin musulunci akwai butulce ma ni'ima wal kafiruna na ana nufin sun fita cikin addinin musulunci amma wani lokaci ana nufin a'a butulce ma ni'ima fir'aun ya ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al kafirin kana daga cikin kafirai kana nufin fir'aun na nufin shine musulmi annabi Musa kafiri a'a butuli ne kai ka butulce ma ni'imar da muka yi kalima ta zalunci tana nufin wata ushai fi ghairi mawdi'ihi ka aza abu ba wurin da ya dace a dora shi ba an gane ko shine asalin shirka shassa wanda ya ɗauki ibada ya dora ta ba ga wani Allah ya dora ibada ba wurin da ya dace ba to kalima ta zalunci lokacin tana nufin an fita daga cikin musulunci wal kafiruna humuz zalimun sannan kuma kalima ta zalunci a wani lokacin tana nufin ba a fita musulunci ba bani isra'ila da Allah ya sauka musu almannu wassalwa Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun kasu suke zalunta kaga nan ba ana nufin ba wancan irin kafirci haka fasikanci wani lokaci na nufin fita daga cikin addinin musulunci kafirci afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun saboda an yi muqabal fisqu bil iman amma a wani lokaci an ka ce fasikanci ana nufin mutun ya aikata sabu balma aluga al fisqu huwa al khuruj to duk wanda ya saba ma Allah ko da karamin zunubi ne kharaja an ta'atillah sai dai a shari'a a istilahi malamai ba su kiran alfisqu karamin kananan zunubai sagairu zunubi ake kiran su alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lamam a shari'a in ka ji an ce fasikanci abin da ya fitar da mutum daga cikin musulunci ko ko abin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci amma babban zunubi shi yasa Allah ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan kaga da yamu tsakanin kafirci da fasikanci shi ko asalin shi al-khuruj ne an ta'atillah wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih ay kharaja an amri rabbih an ta'ati rabbih kalima ta munafiq wani lokacin tana nufin an-nifaq al-akbar wani lokacin tana nufin an-nifaq al-asghar إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أنا با مسلمي أتنو فيها أما تكن حديثي مزارة سيسوية آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب to idan mutum ya ƙarya na ana nufin ya fita musulunci ashe ko ina ganin da ridda ta yawa wa idza wa'ada akhlaf in ya alƙawli zai saba eh rendezvous africain ashe ina ganin african da kafirai sun yawa eh da travail arab da african time da sunan dai wa idza tumina khan idan aka amince shi zai yaudara wannan sai mun ja hankali musamman ga 'yan qur'ani da bor sai ce to wai cikin hadisi an ce ayatul munafiq salas can kuma cikin hadisi na abdullahi bin amr an ce wanga hadisi na abu huraira shi kuna abdullahi bin amr abra'un mun kunna fihi kana munafiqan khalisa sai ce sai an ce uku na an ce hudu da yace ayatul munafiq salas waɗanda yake son yi maka bayanin su a yanzu bai ce faqat ba shi yasa qur'ani ba sifofin munafiqai da faɗa suna da yawa to a takaicen takaitawa in an ka ce munafiq tana yiwa yana aikata kaba'ira bai zaman towa kafiri sai in waɗannan kaba'irorin sun kai shi ya kai ga ya ci gaba da aikata sa sun zare imaninsa don ya ce arba'un mun kuna fi kana munafiqan khalisa mai yin hududin nan ba za mu kafirta da shi da waɗannan hududin ba amma idan ci gaba da aikata su imanin shi zai gushe don tabbat zai zama towa daga cikin munafiqai ko ko duk wanda kaga ya ladanci waɗannan munafiki ne ba musulmi bane to kaga ashe munafiki wani lokacin ya fita daga cikin musulunci wani lokacin bai fita daga cikin musulunci ba shirka akwai shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an fita daga cikin addinin musulunci riya ash-shirkul asghar ba a cewa wanda ya riya fita daga cikin musulunci to waɗanda ba su fahimci waɗannan ba kullun in an ce shirka kafirci munafinci zalunci fasikanci sai su ce an fita daga cikin addinin musulunci ba sa rarrabewa wannan akwai illa ko babu shi yasa yan boko haram da waɗannan ayyuka ke kafirtar da mutane suna sallah sai su zo cikin masallaci su tada bababai su kashe su ce ai kafirai ne hujja su sun ɗauke shi wancan kafircin babba ko fasikancin ko zaluncin ko munafincin ko shirka mun ji wannan da kyau to ya za mu yi wa mallam ya hukumi ba anzalallahu fa ulaikumul kafiruna fasiquna zalimun dukkan su in ya fita daga cikin addinin musulunci kufrun akbar fiskun akbar zulmun akbar haka za mu ɗauka su idan mutum ya yi hukumci ba da abin da Allah ya saukar ba sai ya ce wannan ya fi na Allah duka fiskun akbar kufurun akbar zulmun akbar ya ce akwai hukumci daidai da na Allah ya kafirta ya ce a'a wannan ya halatta abar na Allah a yi wancan ɗin ya kafirta ko da mutum bai yi hukumci ba da abin da Allah ya saukar ba yayyada da cewa akwai wanda ya fi na Allah ko ke daidai na Allah ko ya halatta a yi shari'a da ba ta Allah ba wanda mutum ya kafirta amma mutumin da ya hukumci ba da abin da Allah ya saukar ba bai ce daidai bai ce ya fi na Allah ba bai ce daidai yake na Allah ba bai ce ya halatta ba a bar na Allah a yi wancan din ko ba ka bane bai halatta ba kan shi ba amma dai saboda son rai yayi dan maslaha sai a ce to wannan bai fita daga cikin addinin musulunci ba saboda in haka nan ne shi juju ko a kotu ana shari'a ne ga al'umma ko to a gidanka ko tsakankanin matanka ko 'ya'yanka ko abokananka ko jama'a ka kana yin hukunci ba da wanda Allah sauka wani lokaci ka bi son ranka in haka nan ne ka kafirta to ya haka nan ne wa zai fita to Allah ya kyauta don haka ko za ku tattauna da irin waɗannan mutane masu irin waɗannan aƙidu dole sai kun fahimci cewa zulmun akbar fiskun akbar da nifaqul akbar da sauransu mun fahimta ko Allah ya muna mai kyau to malam yake cewa wa qaulihi bayan ya ce wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun almaida aya ta 44 wa qaulihi kuma da fadar Allah subhanahu wataala yuriduna an yatahakamu ila at-taghut farkon ayat alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kaga wanda suke riya cewa yaz'umuna suke fada annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qabl suna ta mun imani abin da aka saukar maka da abin da aka saukar gabanin ka suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad yuridu an yatahakamu ila taghut amma suna so akwai kara ga dagutu in ka ce ka da qur'ani to ya ra'i kuma ka yadda akan hukunci wajen wani sai ka tsaya a ina alqur'ani ko ba ka da bani amma mu yanzu sai ka mutum mai gyara shi sai ce aljirin alqur'ani idan ya za a shari'a gidan alkali wadda ba ta biya mishi bukata sai ce a ta justice kaga yanzu technique ce yake sun Allah ya kyauta Allah ya ce to waqad umiru at-taghut dukkan hukunci wanda ba na Allah ba an samu shi ne daga tsagani ketar iyaka waqad umiru an yakfuru bih kuma an umarce su su kafirce ma taghut kalima ta tsagutu waɗansu malaman luka suka ce tana iya ɗaukar to zakkar wata annaf akwai kalmomin da a larabci ana iya kawo su muzakkar ko mu'annaf kana iya cewa bihi a larabci ko ka ce biha amma ba a cikin wannan ayar ba a larabci na ce والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها بيتي أن يعبدوها هو يعني بإن كان يبني تفندس كبيان الكلمات التي تذكر وتؤنث da kuma kalmomin da al'abbad take ba da ma'anar kishiyoyi wani malami ya littafi akan al'abbad kalmomin da suke ba da ma'ana biyu su ba da ma'anar abu kishiyoyin juna abu na nan kuma ya wuce ko zai zo ya wuce kaga zai zo da ya wuce ai ba ɗaya da kishiyoyin juna to akwai kai da duke ba da wani illan ra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin kalma ta ghabara wani lokacin tana nufin al'ati ghabara kuma tana nufin al-munsarim abinda ya wuce to waqad umiru an yakfuru bih kuma tabbas an umurce su su kafirce ba tawut dan Allah ya ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit tawut wa yu'min billah an umurce su su kafirce ba tawut Allah ya ce inna Allahu ilahun wahid wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan ya rasul ya qatar da su bata mai nisa Allah ka nuna sani suratul nisa ayat 60 malin ya ce bal a'aha almuta'addibu bi adabin qur'an wanda ya dabi'antu da ladubba da alqur'ani almutakhalliqu bima fihi min makarim al-akhlaq wanda ya dabi'antu da abin da ke cikin alqur'ani na dabi'o'i na gari muhtaqarun abin wulakantarwa ne mahmuzun fihi ana izgiri da shi ana kyafatar juna shine mahmuz yin alama da ido ko da suna cewa kyaface shine innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhaku wa idha magu bihim takhabazun to mahmuzun fihi abu ne wanda ana dan kuka da an gane ka kana dabi'antuwa da alqur'ani sai ka ana dan kuka biyu ana dan ashaka ashaka inda jullihim injimala wajen mafi yawancin mutane illa man asamahullah sai wanda Allah ya tsare shi dan haka kai hatta mutumin da yake bin abin da Allah ya ce ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin wa iskili ba shi in kai ya haka nan za ka aike ga kafirci wala in sa'altahum la yaquluna إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم yasa duk wasan da kuke yi da mutum kar ta kai ga addini hatsari duk wasan da za mu yi muyi wasa amma inda hudu ne malu ya ce fahim ya hatsatsaruna mutane suna wulakantar da wanda yake kokarin dabi'antuwa da rubban alkur'ani sai a ce maka wawa a ce maka na wannan duk an gaya ma annabawa da sahabbai wala kad istuhzi'a bi rasulin min qabl hadi musu izgili mata hada alwa'd in kuntum sadiqin wa idha ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hada alladhi ba'atha Allahu rasula Allah ya rasa wanda zai turo sai wannan manzo Allah ke ga ba wannan to bare kai a hada alladhi ba'atha Allahu rasula Allah ya rasa wanda zai turo sai wannan kaga izgili na ƙarshe to kai dan wani ya ce ba istan istan wai ma ce istan yana ganin abin da sai ce istan wai wato a wulakan tabbata tsari takka damu da irin waɗannan malin ya ce wa ƙaru hulahun ashadu shi ko wulakantar da su da yake yi shi mai karatu alƙur'ani da karantuwa da ƙur'ani ya fi tsanani ba ana nufin ba wanda yake ɗabi'antuwa da alƙur'ani yana wulakantar da mutane ba haka yake nufi ba ma'ana shi yadda yake ganin su a cikin zuciyarsa ai su ne mafi kaskanci domin dan mutane suna izgiri da addini ba bai su za ka yi ba kai ba ka ce za ka musu izgiri a ba haka ake yi ba ka dai kauce musu ka bar su na ba ta hukunci kuma in za ka raddi ka yi raddi na hankali mutumin da zai suka da kai saboda kayowar abu da alƙur'ani ba za ka shi za ka yi ba za ka tafi shi a'a ni ba wawa ba ne amma ina bin abin da Allah ya ce ne ina ba ubangiji na da'a ya isa haka an kace masa haƙuri ko ba haka ba sun kace a nu'minu kama amara sufaha wai kaji duk sahabbai wawaye to kada wani ya ce wa wawaye dan kaji addini kira ba da mamaki bane sunna ce ta magabata malam ya ce to kama ƙalar shafi'i rahimahullah kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa ya ce fahaza zahidun fi ƙurbi haza wa haza fihi azhadu minhu fihi a zan gaba ya ce fahimta shi zai yi wa haka kuma ka rabu shi yasa waɗansu bai tuttuka dole sai an koma asalinsu a dibo abin da yake gaba sannan a gano su sai ka nemi diwani na imamu shafi'i duk da yake ba shi ya rubuta shi ba hada amma baitutukan shi ne aka hada sai aka ce diwa na imamu shafi'i yadda baitin ya farko yake wa manzilatul faqihi min as-safihi wa manzilatul safihi min al-faqihi ka manzilatul faqihi min as-safihi fa hadha zahidun fi qurbi hadha wa hadha fihi azhabu minhu fihi hada dai magana ba za ta fito a fili ba wai ma'ana wa manzilatul faqihi min al-faqihi matsayi na daraja wanda akwai tsakanin al-faqih masani ba wai sai mai ilimin fiqh ba min as-safihi bambancin da akwai tsakanin faqihi masani da jahili ko wawa ka manzilatul faqihi min as-safihi ma'ana yadda wawa yake ganin ya fi masani ya fi shi wayo ya fi shi sanin abin da ya dace to haka ne shi ma masani haka yake ganin wancan shi ma wawa ne da sabin da yake yi ba ya ce to fahada shi wannan kenan shi wawan zahidun fi kurbi hada shi na kyamar kusantar wannan don yana ganin bai dace in yi mu'amalar shi ba zai bata min lokaci shi ko wahaba shi ko masani fihi game da wawa azhadu minhu fihi shi hita da shi dan yana ganin shi akan halaka ba sai ko mun fahimta to shi yasa baituttuka suna da hatsari wajen fahimta za ka ga dalibin ilimi yana fahimta wani abu in kaga abu ka gane shi ba kaka kutsa yalla baitin baka iya gane shi sai ka koma ka san asalin sa mun fahimci wannan da kyau to Allah ya kyauta malam yace wa iyyaka kai haka shi ne nan iyaka don sai da manto ismu fi'ilul amr ismu fi'ilul amr in gani ko ya an ce ismu fi'ilul amr na ana nufin abin da yake ba da ma'anar fi'ilul amr ne amma ba fi'ilul amr ba muna fahimta akwai fi'ilul amr inda ce maka izhab fi'ilul amr amma in ce iyaka shi ba fi'ilul amri bane ismu fi'il amri akwai ismu fi'ilul amr akwai ismu fi'ilul madi akwai ismu fi'ilul mudari kadiba cikin annahu alwadih na dai cikin annahu alwadih na athalawi ba al-ibtidai ba ko kuma cikin littafin nahwu kai bincike kan ismu fi'ilul amr da ismu fi'ilul madi da ismu fi'ilul mudari uffil lakum to nan uffin sai a ce maka ismu fi'ilul mudari domin ma'anahu a tadajjar shi kuma akwai ismu fi'il mazin haihaka ai ba'uda akwai ismu fi'il amr iyaka ko ko ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum to gakka ce alaikum anfusakum alaikum akanku anfusakum kawunan a'a alaikum nan ba harful jarri bane da kafin damiri sai a ce alaikum ismu fi'il amr anfusakum maf'ulun bihi gakka ce ala harful jarri كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى كافات kusa yana da sai abin da kamun cikin kwaba wani lokacin abin da baka sani baka da sosai kayan magana kai shi Allah ya kyauta to malam yace iyyaka kai hatta ya akhi ya kai dan uwana kuma iyyaka kuma kai hatta ay yazhadaka yasa kai nisa kai kyamaci fi kitabin lahi ta'ala kai nisa da littafin Allah kasratu zahiri da fi yawan da sun kai nisa da littafin Allah ba na da su damu da littafin Allah ba kakka dibi a ai mafi yawancin mutane ba su damu da karatun Qur'ani ba da aiki da Al-Qur'ani ba wanda kun kana da shi wala kasrata wala kasratu al-muhtaqirina an gane ko liman ya'malu bihi kakka ga yawan al-muhtaqirina da wanda suke kaskanta liman ya mulki gwanda yake aiki da alkur'ani wa ya duk ilai kuma ke kira zuwa gare shi wa alam ka sani annal aqila mutum mai hankali alkayyis mai kaifin hankali shi ne alkayyis ba alkisu na ba ba ne da alkisu ba nan ko burgami alhaki mai hikima la ya tarifu binti ƙadil majami ba ya damuwa da sukar mahaukata kawai ka ɗiga mahaukaci ya soke ka aiki nan yanzu in mahaukaci ya zage ka za ka damu? ɗaya ba za ka damu ba saboda ka san bai da rezu ya yi soke da rezu kawai ka da bane bai da network wani mace network da wani bai sani zo wasma ƙaunar al'adi ma da ya ce ka saurari magana al'adi wanda yake mai ilimin adab adab ya girmi akan annasru wal nafru an gane ko to al'adib nan adibi ke al-kabir babba muhammad bin hanbal muhammad dan hanbal kai hattara ba ahmad bin hanbal ba muhammad bin hanbal ash-shaqiqi mutumin yankin shankit shankit wata jiha ce a cikin kasar mauritaniya za ta kai cikin kilomita 400 tsakaninta da kafitarkin kasarsu bila da shankit ake cewa to duk mutum da fitar da tunan yanki sai a ce mai shankiki ba dole ba sai malami amma shi wannan malamin shi ya fi shahara daga cikin malamansu a wannan zamanin muhammadu al'amiru shankiki ya an ce shankiki ba shi kaɗai ne shankiki ba ‘ya'yansa ma shankiki ake cewa abdalla bin muhammadu al'amiru shankiki akwai muhammadu muhtar bin muhammadu al'amiru shankiki bayan shi akwai wani ma muhammadu muhtar shankiki shi ba ɗan wannan bane a suna da yawa zuwa ƙasar saudiya saboda har yanzu su ne yankin da ake karatun alƙur'ani da musulunci tukuru a duniya babu yanki irin su saboda su rayuwarsu irin ta larabawa na asali suke yi kuma su galibin ilimin su har da ni ba sa yarda a zuwa ce a fahimta za ka haddace ni akwai wata wani yanki wani ƙauye daga cikin ƙauyen su ɗaya daga cikin malaman su ke ba da labari 'yan mata 360 dukkan sun hada cin wadda da kansu yake 'yan mata to munan sai ka ji ɗalibin ya ce a alala uridu na hips uridu an aka hamu a abda kajar shi da ke so ilimi na yi babu hadda a'a abin da ya ka haddace ka haddace hafiz a kullu hafizin imam ka gani haka wale ya ce fahfar a kullu hafizin imam ko ba haka ba mai bai kuriya ya ce ka na'igo eh, mai rabiya mai rahabiya da sun cewa ilmul fara'id abin da ta haddace a haddace alqur'ani hadisai wanda ga in akwai karfin hadda haddace ake yi sanadin wa matanan hadisi ba in kuma babu karfin sanad ka nemi matan ka haddace baituttuka ka haddace nuqatul asasiyya fil ilm abinda ba a son ka haddace abinda bai da wata dogon fa'ida na ba ta abinci to amma ina shi dai ka ji da su kullum shi dan jami'a kullum abin da ke so dai ana la uridu al-hifz to yi lugar da ma kake amfani da ita kake ta'abiri da ita inda baka haddace ba da zaka yin ta'abiri da ita yanki haka kuma mun fanci gaskiya to malam ko adibi muhammad bin hanbal shaqiqi al-hasani wanda ake dangantawa zuwa ga hasan jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ya an ce al-husaini wanda ake dangantawa zuwa ga jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gani ko in an ce husaini wanda aka danganta zuwa ga husaini rahimahullah kiran shi wa da mallamin malamin ce Allah shi masa rahama to mai hakkar yanzu da yin mutane sun ɗauki cewa su jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a ƙasar Iran da shi an ci ya faɗaɗa saboda husaini ya taɓa aure daga cikin farisawa to sai mun yi hakkara da wannan ƙasashen mu ba a koɗa da ke danganta su ce su jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kai jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke bukata gare ka ilimi da aiki kace muke bukata da kai ki ko ba haka ba kasar Iran yanzu in ka je duk in ka ga mutum da bakin rawani dan shi'a wai ba ana jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma malami malamin shi'a in ka ganshi da rawani baki ma'ana ya fito cikin tsatson Husaini ko Hassan kina ya zama to jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana da ilimi in ka ga mutum da rawani fari malami ne da shi'a amma ba jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai to cikin tsason Hassan bako Hussein in ka ga mutum da rawani tsanwa ko kore ba saboda muke fadi anan ba tsanwa ko kore ko do ana fada to wai jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma bai karatu ba haka wannan suke ko karanta su kai dai sai ka ga baki ka ga fari ka ga tsanwa baka san komai dalili ba ka ai haka duka yana daga cikin wayewa ta mai da'awa ka zama to in ka ga abu kakkai sauri ka san me yake nufi to wai duk masu rawan nan baka ke wajen jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasar kana har da Afirka yanzu ku diba wadansu kuma bakin rawani ne su mai bakin rawani wai tarihi yan ne jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai fari kuma malami ne amma ba jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawa jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma bai karatu ba at-tafasir malam ya ce ko shi wannan mai littafin muhammad bin hanbal kamar da malam ya ruwaito gare shi ya kawo waɗannan bai tuka na shi la ta so bil ilmi wannan ya fata kakka muna na zato ga ilimi ya kai matashi inna su azzanni bil ilmi aqab yin mummunan zato game da sha'anin ilimi aqab halaka ne duk wanda yake ganin ilimi ba wani abu bane to alama halaka ta bayyana gare shi duk al'ummar da take rena ilimi wannan al'ummar ta tsunduma ta fada cikin ramin ci bayan hannun abada babba abin da sa afirka take cikin matsala game da ilimin duniya saboda ilimi shine abu mafi kaskanci a wajen afirkawa amerika birijan ministar na ilimi ya fi kowane muku ministarkinmu ministocinmu galibi ministar wadda ake shin fitar ma da kananan kuɗi ministar ilimi sauran sai a sa kuɗi masu yawa tsaro sai a zuba kuɗi masu yawa ba kuɗi saboda ana bukata a tsari a tsari mulki amma ilimi sai a saka 'yan kuɗi kaɗan sai a ce yay amurka muna bukata a taimaka mun ilimi yay faransa muna bukata a taimaka mun ilimi shi ilimi shi da a sama 'yan kuɗi kaɗan a je a yi bara kuma ake son wai kasashenmu su zamanto kasashe waɗanda suka ci gaba a ilimi na duniya mustahil ilimin addini haka ilimin addini yana bukatar kwazo yana bukatar nuna abin yana da muhimmanci amma ina ba su hali waɗanda Allah ba hannu da shuni sai dai wani ka iskita ana samun waɗansu ɗaiɗaiku bayan Allah su sa hannu kaga dole na al'amuran ilimi su za baya kuma akwai abin da ba an samu da shi cikin kawo muni yanzu zai ga mutum yana son alkur'ani ya je kasuwa ya bada 300 ko jika biyu ya kiya kuma karatun kur'ani ce su a kama demand munazzama kaza munazzama kaza sai shekara biyar ko goma yana yin talab wai munazzama ta kasashen larabawa su kawo mai kur'ani ya karanta ban ya yi jika biyu amma yanzu sai shi sai fada sai shayi da jika biyu ayyu akaliya hada Allah ya kyauta to inda su azzanni bil ilmi aqab mummunan zato ga ilimi halaka ne shine aqab bai ce halakun ba da al aqab da al halaku duk kusan ma'anar su daya sha'ir yace innal afa'i wa illa natmalamisuha fa inda taqallub fi anyabiha al aqab innal afa'i lalle ƴaƴan mace zai sune al afa'i jam'i na af'a wa illa natmalamisuha koda jikin maciji yana da taushi idan ka taba za ka ji taushi ya ce tufa inda taƙallu idan maciji ya juyo da kanshi fi ayyabi ha a cikin waɗannan haƙoran zaga na maciji al'aƙabu akwai halaka da tafshin banza ne kowa ga rubin eh ya ce to la ya zahabka a fifil ilmi kai ya sa ka kyamaci ilmi ka nisanci ilmi kai gudun ilmi an gamarar juhala arbabul adam an don saboda gamarar juha ya lullube an gane ko an gamarar juha jahilai sun lullube sun kewaye sun rinjayi arbabal adam ma'abuta sani ma'ana in ka ɗauko adadin masu ilimi ka ɗauko adadin jahilai in ka zuba masu ilimi sai ga sun ɓace ba a ganin su kamar da in ka ɗauko abu ka kaɗa cikin ruwa zai yi zai gina ce ghamara shi ba musallaf lugawi ne akwai alhamru akwai alhimru akwai alhumru a larabci kuma cikin musallafatun lugawiyya akwai na kuturuk akwai na abin ibn malik sheikh abdullatif shawarif a cikin mujalladun rabi a cikin attadribat ya kawo wannan wani babi yan an ce alhamru ko ba haka ba alhamru shi ne tafki ko ruwa masu yawa alhimru keta keta zilhimri alhumru wawa shi yasa lokacin da manzo Allah kalima cikin jalali sallallahu alaihi wasallam ya yaki da Qurayshawa kafiran Makka aka samu aka rinjayi kafirai sai suka ce kada ya ruɗe ka kayaki mutane ahmar wawaye waɗanda ba san al'amari ba to kaga in ka zo ka isa kalima alhamduna algimruna algumruna ba ka sani ba sai kai hattara ɗalibin ilimi kada ka je ka ce an yi kuskure ya ce to in tara la'alima in ka ga masani in tara ne sai aka shafe alif yannahu majzur alam tara kaifa fa'ala rabbuka ba ce alam tara ba in tara al'alima in kaga masani nidwan ya rami an gani ko murmilan yana da neman abinci daga nan ka samu mace armala sifra kaffin hannun shi ya wufinta daga sifir ne alkaffa hannu sifir kuma zero hannu zero saban kwai lam yusa'idhu sabab sababi bai taimake shi ba ana Allah bai bashi damar sai ga masali galibi cikin rama ba kuɗi harkokin sai a hankali wa tara jahila kuma kaga jahili qad hazal ghira ya samu wadata ga motoci ga gidaje ga kaza ga kaza muhriz al ma'mur ya tabbatar da abin da yake so shine ahraza ahraza ne daga al-hizr ne shine al-hizr ma'ana ya taskanci ya tabbatar da al ma'mur abin da yake bukata ai akara da lamun ne ma'mul abin guri abin da yake bukata zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul abal da al-hamza محرز المأمول من كل عرب daga dukkan bukata arab bukata ce waliya fiha ma'aribu ukhra bukatoci yace to qatta ju'ul usdu fi ajamiha zaka ga al usdu zakoki qatta ju'u tana iya taji yunwa jaa yaju'u yunwa fi ajamiha a cikin kuncinta ajam jam'i ne na al ujumu al ujumu sai a yi ma'al hamza abin nan ko al'ajumu ko al'ujumu an gani ko shi ne dogon ba al'ujumu ya ce al'ujumu shi ne gidan zaki kunci ake kiran shi to al'ajam shi ne jam'insa to sai ka ga zaki yana cikin gidan shi yana jin yunwa wadda abu su ko kuraye al-gubsu al-gubsu jam'in na al-aghbasu kamar da mun ka ce al غلف جمعي لنا أغلف تو الغبس جمعي لنا أغبس شيني الغبس أنا نفهم كمان نوعي لنا بكي أما بكي واللي كينا حائد جججا كل سن جاء إن يجي سنة لسي شفار حدوا دا بكي تو ذاك غا كوراي وأنا سوك بكي an gane ko ta'kamul qatab tana nufatar wato al-qatab ina fata an fince ni na an ce alkatab yana ɗaukar wato kamar kamar a ce busasshen ice wanda babu wani alkhairi tare da shi ina fata an fince ni eh am afwan ta'tamul qatab suna da nufata alqatab kamar sirri shine alqatab ga zaki yana jin yunwa ga kura wai hatta hausa man kololuwa inda take bukata waye fi ƙarfi zaki to mai ilimi za ka gane shi ma bai da abinci wani lokacin amma ga mai hali yana hawa motar miliyon 100 amma wannan bai iya fatiha ba in an zo wajen sallah ko sallah bai iya ba to cikin su wanne ne a cikin hatsari haka ne ina fata ce ta atamu ai taksudu shine taksudu alal aral mauta ya atamu kirama in ji tarafa to jarri'in nafsa ala tahsilihi jarriya ka kwankwada jarriya ka kwadada ka ɗauki haƙuri ma'ana ka ɗauki ka kwankwaɗi kwaf na haƙuri shine jarriya da ainihin kwankwadawa kwadadawa in ji ba da mazauni ya ta jarra'uhu wala ya ka biyu sai wa jarri'in nafsa ka kwadada maranka ala tafsirihi akan neman ilimi madadal murraini zafi kuna shine madad مضض مضض da dadun yi kuna abu cizon shi tarafa ya ce wa zulmu zawil kurba a shaddu madadatan alal mar'imin waka'in husamin muhallab almurrai abubuwa guda biyu masu ɗaci to ga sunan zullun wasa zullun sai ka samu kaskanci wajen neman ilimi ma'ana ba ana nufin kai kaskantacce bane amma sai ka haɗu da abubuwa waɗanda kullum ba za ka ji daɗinsu ba in ka ce ba za ka haƙuri ba kuma shi kenan sai ka rasa ilimi duk wani malami da wani aran matan bai shi yadda an kai ya kai matsayin da yake sai ya gaya maka wani lokacin kari ba sai sha biyu sai ma in wani abokin shi ya ɗanyo da tuni ya ɗanyo abin nan to bismillah wa ne ce to ba laifi bismillah ah alhamdulillah ce a ba ne ai ni duk dubu ne eh ɗaliban jami'ar sayi an kace suna ce magarin rogo wa bihi nasta'in da shi muke neman taimako Allah mu samu mu yanke wannan almasafa an gane ko mu yi hakuri saura kaɗan dullun wa sagab da kuma yunwa ita ce sagab sagab la ya habu shauka kuttaful jana ko la ya habu shauka kuttaful jana kuttaful jana masu ɗiban ɗa'yan itace la ya habu shauka ba su zo tsoron a shauka kaya ko ba ka da bari ice yana da kaya kuma yana da kaya kamar magariya sai a ce duniya yanzu a bar shan magariya saboda akwai kaya a ilimi akwai wahala kuma sai a bar neman shi saboda akwai wuya a dole sai an nemi ilimi wa ibarun nahli mushtaru darab kenan asalin shi la yahabu wato mushtaru darab ibaran nahli kenan mushtaru ba nan mai shawara ba mai iba ake nufi mai iba darab ba darbu ba darbu daban darab daban in an ce darbu bugu darab in an kai mara'un fata tataccen zuma wato zuwa wani fari-fari mai fari da jajja to tataccen zuma dai a takaice mai ɗiba shi mushtaru darab ai mukhrijun nahal baya tsoron ibarun nahal ƙaru tunda ibra ita ce abin da kidan baya tsoron ƙaron zuma duk wanda ke zuwa ɗiba zuma baya tsoron karanci to haka duk wanda ke son ilmi wallahi baya jin tsoron duk wahalar da zai haɗu da ita mun yi kusan kai nukuta ta ƙarshe a yi haƙuri inda ya kamata mu tsaya sai mu tashi malam ya ce amma ba bayan haka fa inna mu lamma arafna lokacin da muka san i'rada akthar al-mud muttasibin bismi al-muslimina al-yau lokacin da muka san kauda kai أكثر المتسمين باسم الإسلام وأن سكي أوكا سونا مسلمتي اتسم باسم الإسلام يأتي سونا مسلمتي اليوم يو عن كتاب ربهم daga littafin ubangijinsu wa nabbihim lahu sun jefar da shi wara a zuhurihim bayansu ko jefarwa ba ana nufin ba da hannu a sun je da aiki da shi na baba fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim ma'ana sun ci aiki da shi ko da mutum ya dauka ya jefar hatsari ne kuma kin aiki da shi shi ma wato hatsari ne wa adamu ragbatihim fi wa'dihi kuma suka nuna rashin wato kwadayin su game da alƙawarin da Allah ya musu koko abin da yake da cikin aiki da alƙur'ani wa adamu khawfihim min wa'idihi kuma ba su jin tsoron wa'idi na Allah ko na alƙur'ani duk dai ne narkon Allah ke nan tsoratarwa alimna anna zalika sai muka san cewa wannan mimma yu'ini abu ne wanda zai taimaka alaman a atahu Allahu ilman ga wanda Allah ya bashi ilimi bi kitabihi littafinsa an yaji ala himmatahu ya sanya himmarsa fi khidmatihi yayi ma alqur'ani hidima min bayani ma'anihi ya bayyana ma'anonin alqur'ani tunda da yawan mutane sun gudu to daga cikin hidima ga alqur'ani ka bayyana ma mutane ma'anonin alqur'ani daga cikin hidima ga alqur'ani ka karanta ma mutane alqur'ani shi ya karanta shi hidima ga alqur'ani ka gina makaranta hidima ga alkur'ani ka ɗauki nauyin masu karantarwa hidima ga alkur'ani ka yi iyana ka ɓangare wanda allah ya ɗauka wa izharu mahasinihi kuma ka bayyana mahasin kyawawan ababe na alkur'ani a gane ƙur'ani ba wasa ba ne wa izalatul ishkali ka gusar da rikitarwa ababe masu rikitarwa amma ashkala minhu game da abin da ya rikitar wa bayani ahkamihi kai bayanin hukuncin hukuncin alqur'ani na fiqh da na aqida wa da'wati ila al'amal bihi kai kira zuwa ga zuwa yi aiki da alqur'ani a bar cewa aiki da alqur'ani shirme ne wa tarki kulli ma yukha lifuhu kuma kai kira kenan a bar duk abin da ya saba alqur'ani in ana son a al'amari ya haifa mu da damar ido yan uwa musulmi lokacin da ya kamata mu tsaya yayi mun samu kamar minti 50 kima 49 zuwa 50 insha Allah ta'ala bayan sallah in aka kare sallah za mu zo mu kara awa daya saboda wannan littafin har yanzu zalan cikin muqaddima muke ba mu shiga cikin bayanan malam ba kuma muna fatan Allah ya ba mu iko a kare wannan muqaddima daga nan zuwa lokacin da za mu koma abinda muka faɗa ga mutum Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh